حدثنا عباد قال حدثنا أبو
نعم عبد الواحد عن أيوب عن ابن عن ابن عن ابن عايد قال حدثنا غير بن مسلم قال سمعت ذلك ذلك بن شهاب يقول قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي قومي إلى أبي قومي فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمركم بالأبسك فقال أحدثت يا عبد الله بن قيس قلت نعم يا رسول الله قال كيف قلت قال قلت لبيك إجلالا إجلالك قال هل قلت معك حديث حديث يا حديث قلت لم لم أقل قال وطف بالبيت وسع بين الصفا والمروة ثم إلا ففعلت حتى مشت إلى امرأتي من نساء بني قيس ومكثنا بذلك حتى مش مشقت لي امرأتي مشت لي امرأة من نساء بني قيس ومكث بذلك حتى استخلف عمر
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد a yau ɗaya ne ga watan rabiul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya dace da goma ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da takwas sha takwas a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya cikin sayil bukhari kitabul magazi muna باب بأس أبي موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قبل هجرة الوداع باب da ke magana akan Allah ya annabi ya aika sabon nan guda biyu Abu Musa da Mu'azu dan Jabal zuwa Yaman dan su da'awa kafin hajjatul wada to yau za mu kammala babin insha Allah sai kuma mu shiga babin aika Aliyu bin Abi Talib da Khalid ibn al-Walid shi ma ɗin zuwa Yaman kuma kafin hajjatul wada. A nan Bukhari ya kawo hadisin Abbas ibn al-Wali shi ne annarsi da kuma malaminsa Abdulwahid Abdulwahid ibn Ziyad da kuma Ayyub ibn Ayyub shi ne malamin Abdulwahid. Ayyub ibn Ayyub shi ne al-Balkhi albasri mutumin masara shi kuma daga malamin sakais ibn muslim aljadali abu amr al mutumin kufa shi wannan kais ibn muslim ya shahara da da al'abid mutum ne mai yawan bauta akwai akwai mutanen da Allah yake zaben su wato a rayuwarsu sai ku ga sun yi fice a cikin al'umma da yawaita ibada idan idan kana lura da sallarsu sai ka ga sallarsu ta fi ta kowa yawan azumin su ya fi na kowa yawan karatun qur'anin su ya fi na kowa kusanta su da ubangiji a zahiri sai ya fi na kowa har akan ce da mutum al'adu mutane ne suke sa masa sunan saboda tsabar yawan bautan da yake suna nan da yawa cikin malamai marwaita hadisi suke da an ce wani al'adu ban sani ba a irin wannan zamani ko mu ma ana iya samun waɗannan mutane wanda Allah ya kan zaɓe su kaga suna da himma wajen kusantar Allah wannan bawan Allah Kais ibn Muslim Jajali Abu Amr ana ce da shi al'abid mutum ne mai yawan bauta mai yau kusantan Allah Allah ta mutum ya ce na ji tarik ibn shahab al-ahmasi yana cewa ya ji malaminsa abu musal ash'ari tarik ibn shahab al-ahmasi almajirin abu musa ne al-ash'ari ya ce ba aka ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam إلى أرض قومه ذغل صلى الله عليه وسلم ya aika ni zuwa wato garin mutane na ina ne garin mutanensa shine yaman tunda abu musal ash'ari dan yaman ne haka da annabi ya zo aikawa sai ya ce kai dan garin ne kai ma je ka ka je kai musu da'awa ka je ka karantar da su ina cikin wanda annabi ya tura sai na zo na tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munikhun bil abtahi ya sauka munikh daidai ke da nazil munikhun bil abtahi ma'ana nazilun bil abtahi ya sauka mana ya yi masauki a wani wuri da ake ce da shi al'abta a makka wurin yake hanya ce ta ruwa inda ruwa yake wucewa nan nan ya same shi da ya ta wuce same shi a nan da ya ta wuce ya samu manzon Allah a wurin ana inda ya samu annabi yake ba da labari annabi ya aike shi ya ce faji'itu wa rasulullahi munikun bil abbahi sai na zo sai manzon Allah yana abba na same shi ya sauka abba tambayan da ya fara mun da ya gani ya ce ka yi hajji faƙala ahjajta ya abdullah ibn qais shin ka yi aikin hajji ko ya kai Abdullahi bin Qais Abdullahi bin Qais shine Abu Musa al-Ash'ari yace sai nace na'am ya Rasulullah eh nayi Jalabi yace da shi to kaifa qulta wace niyya kai yaya ka fada sai ce labbaika ihlalan ka ihlalika yace ina amsawa na yi ihlal mana na yi niyya kamar yadda ka yi annabi ka yi ina so ya ce dai irin niyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shi ma irin ta ya yi mana ahlaltu ka ihlalin nabi sallallahu alaihi wasallam na yi kamar yadda manzon Allah ya yi sai ya ce da shi fa hal sukta ma'aka hadiyan shin ka koro dabba ne da ka zo ka koro da basukta ma'aka hadiyan sai ce a lam asuk ma'ana ban koro wata dabba ba shi kuma annabi ya koro dabba kuma ya ce ya yi niyya irin ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tunda manzo Allah ya koro dabba shi kuma bai koro dabba ba to kaga dole niyyar za ta sha bamban kenan tunda ya yi kirani ne kenan manzon Allah dan a kirani ne ake koro dabba shi ne manzon Allah ce da shi ka je kai dawafi kai sa'ayi tsakanin safa da marwa sannan sai kai tahalluli me tahalluli ka cire ihrami thumma hul a wata qira'a rawa thumma hil بكسر الحاء كده المهملة وتشديد اللام معناها ثم حل من إهرامك إيش سين أيكة أبندا النبي أمر شيني بشي نجيني دوافي نجيني سعي نجيني إهلالي إيش حتى مشطت لي امرأة من نساء بني قيس حر a lokacin wata mace cikin matan bani kai ta gyara min kaina almishtu wato ana nufin taje kai shine kaman ka ce hatta sarahat li har wata mace ta gyara min kaina yana ba mu labarin abin da ya faru ne wa makasna bidalika muka zauna hatta takhlifa umar har sai da wato aka sanya umar ya zamanto shi ne halifa kaga ya daɗe ke ɗaure kuwa a'a ba makasna a can inda annabi ya tura shi kenan zai zama hatta istukhlifa umar kasna muka zauna muna ta yin aiki har sai da Allah ya kawo lokacin da Umar ya zamanto halifa um, ya ce a wata riwaya yake cewa um, Umar ya ce mai aiki da littafin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa timmul hajja wal umrata lillah ku cika aikin hajji da umra saboda Allah wannan hadisin yana nuna mana annabi ya zaɓi wasu mutane ya tura su da'awa kamar yadda muka ta karantawa a baya kuma ɗabi'ar su ne yana tura mutane su je su karantar da al'umma kenan wannan sunna ne daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam a tura wasu su je su karantar da wasu kar a manta da wannan kada a bar wannan da'awa kada a bar wannan karantarwa tana da muhimmanci kwarai don da shi ne za a haskaka waɗanda suke cikin duhu musamman waɗanda suke wajen gari suke ayi suke ƙauyuka ba sa tare da malamai suna da hakkin aje a karanta da su masu ilimi da masu hali su haɗa ƙarfi su masu ilimi su ba da lokaci su masu hali su ba da dukiyarsu aje a yi wa Allah aiki a yi da'awa a karanta da mutane na malam
قال حدثنا حبان قال اسال اخبرنا عبد الله عن زكريا عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سيدي عن ابي عن ابي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لمعاذ لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن انك تاتي قوم قوما من اهل الكتاب تأتي فتأتي
إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتم وإذا جئتكم فاتقوهم إلى أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم لاقوا لك فإنهم لاقوا لك لاقوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم لاقوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليكم عليكم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم جاءوا لك بذلك فإياك وفراء أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب قال أبو قال قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله دوعت ساعت وأساءت
طيب wannan hadisin um, hibban hibban um, shine ibn musa almirwazi malamin imam al-bukhari ne shi kuma daga malaminsa abdullahi kullura abdullahi kawai ce أخبرنا عبد الله وأنا عبد الله بن عبد الله بن المبارك المروزي الشمال daga zakariya bin ishaq mutumin makka ne daga yahya ibn abdullahi ibn saifi shi ma mutumin makka ne daga abi ma'bad maula ibn abbas daga abdullahi dan abbas yace manzon Allah ya ce wa mu'az sallallahu alaihi wasallam hina ba'athahu ila al-yaman lokacin da annabi ya tura mu'az zuwa yaman a shekara ta goma kafin hajjatul wada abinda annabi ya tura abu mu'azu shi kuma cewa yake je ka koya musu qur'ani da shari'o'i na musulunci kuma kai hukunci a matsayinka na alƙali a tsakaninsu ka karɓi zakkarsu na dukiya idan shekara ta yi wannan su ne ayyukan da annabi ya tura mu'azu bin jabal ya yi Qur'ani saboda malamin Qur'ani ne mu'azzabin jabal ma'addacin Qur'ani ne masanin Qur'ani ne ya shahara da Qur'ani sannan kuma yace kai musu sharhi na shari'a sannan kuma ka musu alƙalanci duk kai ɗaya sannan kuma in shekara sai ka karɓi zakka ga duk kullum annabi sai ya ce a karɓi zakka a karɓi zakka a yi ne da ita a yi aikin musulunci amma yanzu masu zakkar sai ka rasa ina suke kai ta wani yana ba da zakar ba kan tsari na shari'a ba idan har a lokacin manzo Allah ya san halin mutane yana karba ya yi wa musuluncin ya yi wa addinin Allah aiki to ina ga wannan lokacin da san zuciya ya mana yawa wani ma bai zai cire ta duka ba wani an ce ya duba ya duba da ya calculation ya buga ya buga ga miliyoyin da yawa ce kai ya ce wallahi bai bayar ba kawai ya ɗauki ɗan abin da zai bayar saurin saboda babu wata hukuma da za ta tuntube shi ya bayar ko bai bayar ba kuma babu wata hukuma da za ta ce da shi ga yadda zai mutum ya ga dama ya ba waɗancan ya hana waɗancan ya ba waɗancan ya hana waɗancan ga masallatai ga aikin Allah irin wannan da'awar suna cikin halin talauci ba wani wanda zai taimaka dole sai an gyara wannan al'amarin dole sai an gyara wannan sannan kaga ka lura da fiƙe wanda ya tura shi yace ya je yace karɓi zakar kaga da wannan zakar zai ta zai ta aikin da'awa ya koya musu qur'ani ya koya musu sunna ya musu sharhin shari'a sannan duk shekara ya je karɓi kuɗin su na zakka yau musulunci aiki waɗannan hidindimin da zai dole suna buƙatar kuɗi kaga kenan hatta lokacin manzon Allah ana buƙatar kuɗi ai aiki na'am za ga yanzu in ba mai aula da kuɗi ya zamanto ba ni sunan shi larura kuma ina faɗa ina mai mai rayuwa ba ta yiwuwa sai an taimaki mutane da zai yiwu sai an taimaka mutane kuma tarayyar da ake a da sunan addini idan tarayyar nan ta zama ba a iya taimakon gajiyayyu to tarayyar ba ta da amfani kar ku taɓa tsammanin dan mun haɗu mun zo muna yin sallah kawai sai mu tafi mu watsa ba mu da mashruwa ba mu da al'amalul jama'i ba mu da wani tsari da muka shirya ba mu da wani aiki na jama'a da za mu taimaki mutane mu taimaki addini kowa sai dai ya wanke rigarsa ya hau motarsa ya gina gidansa ya je harkarsa kawai ya kama gabansa wallahi wannan tafiyar ba za ta yi haka ba inda aka ci gaba za ka ga masallaci duk masallaci a unguwa na juma'a za ka ga akwai wasu gidaje da yake ɗauka usur yana ɗaukan nauyinsu masallaci ba ba wai masallaci ne yake ciyar da su ba wai su suke ciyar da masallaci ma'ana ƙarfin masallaci ya kai ga ya duba masallatansa da maƙotansa talakawa wane wane an shaida talaka ne a rubuta sunansa ‘ya'yanka nawa matanka nawa a rubuta wane wane an shaida an sani talaka ne ‘ya'yanka nawa matanka nawa wance wance an shaida mijinta ya mutu ya bar mata ‘ya'ya wance wance an shaida aurenta ya mutu an bar mata ‘ya'ya masu yawa ta kasa yin aure wani wani miskini ne maraya ne ubansa ya mutu zaƙan ne an bar masa suna cikin wahala ba su da abin da za su a rubuta sunansu gaba ɗaya kowannen su a yi lissafi a wata nawa zai iya ci wani a wata za su ci dubu biyar wani a wata za su ci dubu ashirin wani a wata za su ci dubu sittin wani a wata wannan masallacin sai zai ɗauki nauyi duk wutan duniya yana ba su albashi za su zo su yi layi ana tura musu kuɗi ana ɗaukar nauyin su ko yana sayan abinci yana ba su inda aka ci gaba haka ake wasu masallacin wallahi ba su kai rabin wannan ba sai kaga masallaci ɗaya malam yana ɗaukan usura yana ɗaukan family family family family guda ɗari biyar gida gida gida ɗari biyar gaba ɗaya wannan a unguwan nan gida ɗari biyar ɗin nan a ƙarƙashin masallacin da suke ci kai akwai wanda za ga yana ɗaukan mutum gida-gida ba wai mutum ba ba family box family dubu biyu dubu uku wannan masallacin ne yusuf alaihim yake taimaka mu to shi kuma masallaci a ina yake samun kuɗi ba sa neman taimako ba za ka ji an ce a taimaka fi sabilillah ala sika a'a tsari ne da su masu hali da suke unguwar ko suke masallacin su kuma su ne suke haduwa sai kowa ya rinka bayar da ga abin da zai rinka bayarwa na alkawari ana taimaka waɗannan mutane a taimaki masallacin ka gan shi tas kuma a taimaki masu sallah to sai ga rayuwar tana tafiya kuma wannan din baya rage su da komai daman shi aikin Allah imama kai dan Allah baka kashe kuɗin a wani abu a banza to mu har yanzu dai wannan tunanin bai zo mana ba haka muke ta mutuwa kuma dole sai mun yi gyara to shi yasa zaka lura babban economy da annabi ya dogara da shi a cikin da'awarsa shine zakka kowaye in ka ji annabi ya tura zaka ji an ce an karɓo zakka wani yana tunanin cewa za a iya gudanar da addinin nan babu kuɗi yana yaudarar kanka ne gidanka ma ka san cewa baya iya gudana sai da kuɗi to ya za a yi addini gaba ɗaya da'awa a gudanar da ita babu kuɗi ba zai yi ba kuma dole sai wani ya cire ya bayar kowa yana son kuɗi ba wanda baya son kuɗi kuma kowa sai ya cire ya bayar ina wannan magana ne saboda samari matasa masu tasowa dole sai mun yi wa wannan addinin gata mu yi tunani mu sani cewa cikin abin da muke samu addininmu yana da wani hakki a kanmu da za mu ɗauka mu bayar don ciyar da shi mu kuma ya zamanto mana hanyar samun haske a cikin kabarin mu bayan mun mutu zala ya ce da mu'azu ka je ka koya musu qur'ani ka koya musu shari'a sannan kuma ka zama alƙali sannan karɓi as-sadaqat daga gare su kai aiki garin yaman a ƙasar yaman ya ce da shi kuma ya yi masa bayanin ɗabi'ar mutanen da zai tarar da su innaka sata'ati qauman min ahli alkitab sani cewa zaka je ne wajen mutanen da suke ahli alkitab ma'abuta a taura ma'abuta linjila wannan min ahli alkitab a wata riwayar min ahli kitab aka cire alif da lam فإذا جئتهم فادعهم إلى إذا كذوا وجنسوا ككرايسوا إذوا الكلمة التوحيد إتشي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تشيد باب أم موتى جنتا في الله كما أن محمد من زن الله ني صلى الله عليه وسلم فإنهم فإنهم طاعوا أو تقراء أو تنذكر فإنهم أطاعوا أما أنا سيتي فإنهم طاعوا didde ne idan sun yi maka riwayar abu zarar ita ce a fa'u wannan riwayar kuma fa'u in suka yi maka da'a akan haka ka karantar da su sun bi ka to abu na biyu sai kuma ka ba su labari an Allah qad farada alaikum Allah ya farlanta muku qad farada alaikum sadaqatan Allah ya farlanta muku zakka as-sadaqa huna bi ma'ana az-zakah تؤخذ من أغنيائهم zakar da za a karɓe ta daga mawadatansu mawadatanku faturaddu ala fuqara'ihim abu na biyu sai a mayarwa talakawa ka gani ko a karɓa daga mawadata a mayarwa talakawa me yasa aka ce a karɓa saboda son zuciya zai iya shiga ciki wani in ba a je aka karɓan ba da zai bayar ba wani in ba a je aka karɓan ba in ya zo bayarwa zai yanda ya ga dama ne wani ya bugo waya a kan kallawa ya gaji ya rafi a kalau alhamdulillah wallahi da kace aka abin nan ka san halin mutane abin nan shi ne muka ce bari mu sai musu nunan gero da dawa a raba musu ce a a a a ka ji fadan Allah wai ka san mutane da kuɗi ka san mutane da kuɗi kenan ai kai ma ɗabi'a ka ne son kuɗin ka fi su ma son kuɗi yaya Allah zai ce a ba su hakkin su ne ba naka bane ba wai zai je saboda ya raina musu hankali sai musu gero da dawa gero da dawa mutum yana neman ka bashi dubu ɗari biyar ka bashi miliyan ɗaya ka bashi dubu ɗari biyu dubu iya yadda ya kama ka je ka auno masa gero da dawa ka bashi kaga yanzu wannan zai ci Allah gyara kenan zai yi wa Allah gyara zai yi wa annabi gyara na ce ba hakkinka ba ne yadda ka buga lissafin kuɗin nan wannan kuɗi ko ka ba su ko baka ba su ba ba naka ba ne kuma in ka ci kwabo a ciki wallahi sai ka biya a kiyama duk mutumin da kuɗinsa suka kai zakka ko kayan amfanin gonarsa ko dabbobinsa suka kai zakka bai buga ya cire ya ba da hakkin Allah ba wallahi wallahi ba shi ne a kai sai an yi wa mutum azaba a kan wannan ya za a ce ka ba su kuɗi ka je ka ba su abinci kai ne ka san muhimmancin kuɗi su ba san muhimmancin kuɗi ba to ba daidai ba ne a ce a ba da zakar kuɗi wani ya je ba da abinci ko a je a ba da zakar shinkafa ya je ya bugar da ita ya sayar da ita ya canja musu ya raba musu gero a ko a ce a ba da zakar dabbobi da shanu da raƙuma a je a canja a je a raba musu a wataƙila kayan abinci bai halatta ba zakkar kuɗi kuɗi zakkar dabbobi dabbobi zakkar amfanin gona amfanin gona wato haka yau ma asadihi haka Allah ya ce a kula da wannan yana da muhimmanci kwarai ba a tasarrufi da hakkin Allah abinda ubangiji ya ce a bayar shi ɗin dai za a ɗauka a bayar sai a yi haƙuri ya zan zo ina bin ka kuɗi za ka dawo min da kuɗi na ka ce malam bari mu siyo maka yadi a a kuɗi na nake ka ba shi in ya ga dama ya sa musu wuta ba na sa bane na shi Allah sa kun gani eh Eh, eh. Akwai wata hila da mutane suke yi shi ma Allah saka da alkhairi daga tunatar don ya shiga cikin lissafi. Malam wasu mutane da suka buga lissafin kuɗin zakar kamar a cikin dukiyarsa zai cire naira miliyan uku ko hudu ko biyar. da zai ba wa kowa ba sai ya ware ya yadda bai ci ba amma sai ya ware kudin zakar miliyan uku da ko miliyan biyar sai ya ware su a iya tsawon shekarar nan sai in fakin su kamar ya idan an zo neman taimako wajensa sai ya ɗauko sai ya bayar a cikin kudin zakar idan danginsa da 'yan uwansa sun zo masa ziyara gidansa zai musu abin alheri sai ya ɗauka ya biya a cikin kudin zakar idan wata ƙungiya ta zo neman taimako za a tona rijiya ko gina masallaci sai ya ɗauka sai ya bayar idan wani ya zo ne ya shiga cikin wani halin kakanika yana buƙatar taimako sai ya ɗauka sai ya bayar shi haka yake yi ko in ce su haka suke yi akwai wanda ma cewa aka yi motocin haya ya je ya siya zakar kasuwa ba ta fan shekara idan ana karɓar naira ɗari ɗari shi ta sassin da wai kuɗin zaka ne sai ya rage farashi ya rinka karɓar tamanin tamanin wai ya sauƙaƙa wa mutane saboda motar da kuɗin zaka ya siya tamanin tamanin ɗin zai dawo da su ne fa cikin dukiyarsa ashirin ashirin ɗin shi ne kamar ya bada zaka wallahi duka a garin nan ana yi wani misali ɗaya ne na gaya muku a cikin misalai ɗari kaga wannan ba da wata fatawa daga cikin fatawar malamai ya aiki ba tsabar ra'ayi ne son zuciya kuma baya so ya rabu da kuɗin sai yake ganin bari yayi wa Allah dabara zai koya wa Allah ya kamata ya yi shi haramun ya halatta ba kuma yanzu wancan na farkon idan kun lura akwai hila da wayo a ciki yanzu ita zakkan nan Allah ya ware mutanen da ya ce a ba su al-asnafu samaniya channel guda takwas ne su ne Allah ya ce a ba su bai bar wa annabi ba fa sallallahu alaihi wasallama ya zaba a'a sai ya faɗa da kai shi ce ga waɗanda zabawa kuma shi annabi din yayi ta ba waɗannan mutanen to sai ka zo ka ajiye kaga yayi dabara wani nauyi da yake kansa ya taimaka wa mutane bai yi musu ba kaga baya taimako kenan da wannan kuɗin zakar yake komai shi kun ba haushi abin da yake ɗauka wai wai in ya baka zakka wai ya taimake ka ne kamar wani taimako ne shi da yi maka a ita kuma zakka hakki ne na dukiya da Allah ya baka ka cire wannan nauyi ka cire wannan alhaki ka bawa mabukata Allah ne yace ka ba su hakkin su ne ya biyo ta annanka ba wai wata alfarma ce kai musu ba kaga wannan mutumin a tsawon shekara kenan shi bai cire uwan kuɗin dukiyar kuɗinsa na jikinsa yayi wani aiki ya taimaki mutane ba da wannan kuɗin zakar yake sai ko kun gane hila ce da dabara amma yanzu in ya riga ya bada zakka ai dole wata rana ko da bayan ya riga ya bada zakkan wata rana wani zai zo gidansa ya sallama ya ce dan Allah abinci na kare a taimaka mu ya riga ya bada zakka dole ya dauko daga cikin kuɗin sa ya bashi to wayo ne dan kada ya dauka a cikin kuɗin sa ya bashi bari ya aji sai ya tara su kuɗin zakka ne sai ya dauka ya rinka baka kaga yanzu automatically ya wargaza tsarin da shari'a ta ce a bada zakka yasa an sha faɗa cewa wani ta dalilin arzikin da ya ba Allah ya bashi zai shiga da shi wuta in Allah ya tsaya da sai ya shiga wuta alƙawarin Allah ne sai ya shiga wuta kuma abun mamaki sallarsa ba ta yi mai amfani ba azumin su bai masa amfani ba kaga wannan mutumin kiran baya yin sadaka akwai wanda fa a cikin kuɗin zakka yake biya wa uwarsa da ubansa kuɗin umra da aikin haji wallahi kuɗin zakka yanzu dan Allah a kudin zakka mutum zai biya wa iyayensa aikin haji daidai ne dan Allah iyayenka nauyinka ne bai da bambanci fa da ka je ka sayo abincin gidanka ka ciyar da mutane ka ciyar da kanka da iyalinka da kudin zakka an leko an koma ne akwai wanda kudin makarantar 'ya'yansa da cikin kudin zakka zai ware biya su a shekara shi kudin zakar da ya shirya sai buga lissafi kudin makaranta ya sai biya a kudin zakar mutane suna bukata a karantar da su kuma a rinka wa'azi da hudubobi wa'azuzzuka da hudubobi masu ratsa zuciya akan irin wannan babin dan tabbas wani idan bai samu faɗakarwa ba wannan zai zama to sababin halakar sababin tabewarsa Allah ka gyara mana halin نعم نعم نعم bai da bai suna ji ee idan nam nam نعم ما شاء الله ما شاء الله ايه وتكن ايه wato shi taimako akramakallah zuciya ce asalin taimaka wa mutane Allah ya halicci ɗan adam mai tunani wanda ya san ya kamata ya kamata ya ji yana da ra'ayin ya taimaki wani dan wana ba da labari arna ne kafirai ne waɗannan dai kafirai ingila america da muke zagin za su da addini su sai suka yi wata ƙungiya su ba su da kuɗin da za su ba da sadaka ko taimako su ba masu kuɗi ba ne kuma suna so su taimaka mutane kaji wai da Allah kaji wai sunan ƙungiyar tasu ƙungiyar taimakon wanda ba sa kallon ka ba sa jin ka ta ji ƙarewa ikhlasi ke ƙungiyar taimakon wanda ba sa kallon ka ba sa jin ka ƙungiya ce ta taimaka wa mutane kurin watsa taimakon a duniya to bari ku ji yadda abin yake ba su da kuɗin da za su ba da taimako ka san me suka yi a cikin su kenan akwai wanda wani yankan katako yake yi wani plumber ne wani mai gyaran wuta ne wani yana zuwa kasuwa yana yan sana'a ko aikin ƙarfi ko shara ko kaza duk sai suka haɗu idan ƙungiyar idan suke neman aiki kenan ko idan aka samu aiki sai kai da kake gyaran wuta sai ka je ka yi wannan aikin ka yi ni kana yin wannan aikin ko ka ɗebi kwanaki kana yin wannan aikin idan an zo kuɗin aikin ba za a baka ba sai a ɗauki kuɗin mota da kuɗin abinci a baka sauran kuɗin sai ka ce a sa a ƙungiyar idan gyaran mota ne sai ka je ka gyara motar kuɗin gyaran motar mai kun a baka sa aljihu sai ka ce a tura a akawun ɗin ƙungiyar ku kai kawai za a baka kuɗin mota ne da kuɗin abinci da wannan ne suke tara wannan kuɗi su tura ƙasashe gajiyayyun ƙasashe da suke cikin talauci irin ƙasashenmu na nan ɗin nan afirka da sauransu ana taimaka mutane yanzu ka duba waɗannan mutanen ba ba sa sallah arni ne baya sallah amma ka duba tunanin da yake da shi na taimakon ɗan adam in ka dube shi shi wanda yake yin wannan taimakon dukiyarsa arzikinsa da rufin asirinsa bai kai na waɗanda in an turo kuɗin nan misali kamar an turo nan wasu sai su zauna akan kuɗin su cinye ba wani yana da hali yana da iko in an ba da kuɗin sai ya zauna ya cinye amma wanda ibada taimakon a can wallahi bai kai wannan ƙarfi ba wato wato wallahi malam astaghfirullah idan fa kana idan ana buga lissafin ku yanda mutane suke rayuwa wallahi wallahi malam mu ba rayuwa muke muna cikin wahala ce kullum albarkacin imani Allah yake tafiyar da mu haka amma in ka duba yanda duniya aka ci gaba aka waye mu fa ba mu hau hanyar ba daga mu har masu halinmu da masu mulkinmu yanzu a nan fa kake gaya mana kwanaki cewa yaronka ya yi rashin lafiya ka je ka yi bukin a asibiti za ka kai shi ba ka kai shi ba sai da 'yan sanda aka zo aka biyo kadinka hassan maci aka tura masa da kotu yaronsa ne bai da lafiya a ingila amma ya yi waya asibiti cewa zai ya karɓi bukin amma bai kawo suka ga ya ba a kawo yaron ba da sammaci da 'yan sanda da komai shi kuma gani yake tun da ya riga ya warke ya samu sauki ba sai ya je ba ka duba ma mu kuma nan yau asibitin za ka je ka yi ni kana bin layi ka yi ni tun da asuba yanzu mutane suke tafiya asibitin aminu kano asibitin murtala tun da sun dade a can sun kafa layi ka ga mutum ɗari a ofishin likita ya je ya karɓi kati yana tsaye yana jira likita likitan nan fa yanzu haka yana gida yana bacci yana kwance ba zai fito ba sai karfe sha ɗaya idan ya zo sha ɗaya nan yana duba su duk inda karfe sha biyu da rabi ɗaya saura kuta sai sai fito ya ce na tashi ba mamaki ya tarar da layin mutum arba'in suna jiransa mutum ya bar gidansa ya zo ya je ya karɓi kati asibiti ya bi layi ya zo ya zauna yana jiran ka kace ka tashi gobe kuma duk haka zaka sake yin sammako kai asubanci ka je ciwo kuma yana cinka wallahi tallahi ya tafi ce mana ba insaniya ba kula da hakkin ɗan adam da mutuntaka shi yasa iya roƙon Allah kai addu'a kada Allah ya jarrabe ka abin da zai kai ka asibiti ka bilayi ka yanki kati a garin nan akwai wulakanci haka zaka ga mutane yan ajin malam azube mata wasu suna gyangyaɗi wasu na wane da sauransu babu ina kudaden kudaden da ya kamata a yalwata asibitocin a gyara su a yi su a wadace a ɗauki likitoci wadatattu a bayar da kayan aiki wannan fa akram kallahu ba za a baka panadol ba ba za a baka paracetamol ba ba za a yi maka allura ba ba za a yi maka test kyauta ba babu abun da ake mutane kyauta asibiti satin ma sai ka biya amma gashi nan ana haskawa manyan mutanen suna karɓar cin hanci kuɗi suna rayuwa da shi saboda ba su da tunani lokacin da talakawan suke mutuwa gashi nan to wannan shine rayuwa ta dabbanci ka san dabbanci ko to iya dabbanci kenan rayuwar kashin dankali na sama ya ji daɗi na ƙasa ya sha nauyi duk wanda yake fita waje a cikin ku zai gani yanzu mutum aikin hajji zai je ko umra zai je zazzabi ya kama shi subhanallah zazzabi ya kama shi aje a kai shi asibiti in ka ga yadda baki ne in ka ga yadda za a tsaya a kula da kai ba ka magani a sama oxygen a yi ma menene a hana ka tafiya a ce ba za ka tafi sai ka warke kyauta amma nan kana da abin da za ka zagi wasu mutanen saudiya yan iska ne ba sa san addini yan amerika ne yan wayewa za ka zage su kai kuma naka nan me kake me ake ma wallahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar eh shi kansa sai ya gane a Najeriya yake ai yaron da Allah ya Allah ya jarabe shi aka haife shi a Najeriya yana durowa shi ma san cikin matsala ya duro wallahi wai yaron sa ne wai sun dawo wai wannan yaron da aka abin nan sun dawo bai da lafiya sai ya ce uwarsa a buga waya a yi musu appointment na asibiti a zo a kai su asibiti sai uwar ta ce ka je ka gaya ubanka eh ya je ya maka appointment shi ma sai dada tura yaron ya ce ka je ka ce mata ta yi maka yaro ne karami shi ya dauka inda ake a ingila america ake a nan gudu appointment wa za ka buga waya kai mai appointment na kuɗi ma da na kuɗi asibitin kuɗi ma da za ka biya kuɗi yana za ka samu sabisin so muna da gyara muna da gyara akar makalla muna da gyara akwai rashin tausayi akwai rashin jin kai akwai rashin sani ya kamata akwai dabbanci akwai rashin sanin hakkin dan adam kuma duk gashi mala an karantar da mu eh sau nawa zamu zo mu karanta wani baya da lafiya manzo Allah ya ce ai mai tanti su da ba su zama asibitin ai mai tanti a cikin masallaci ana kula da shi na faɗa na maimaita ba zai taɓa yiwuwa ba ne dole sai wani ya taimaki wani haka Allah ya tsara ta kuma mutum cikakke shi ne wanda yake da kishin ya taimaki wani kuma bari ku ji wani abu taimako baya faduwa ƙasa banza wallahi duk wanda ya taimaki wani wallahi Allah yana taimakonsa taimako shi ne abin da tun a duniya Allah ke masa kai ya kafin ka je lahira wallahi malam duk wanda ya taimaka wani so alkawari ne kafin ya mutu sai ya ga sakamakon taimakon da yi duk wanda ya yaye wani bakin ciki da damuwa insha Allah kafin ya mutu shi ma sai Allah ya yi mai wani bakin ciki da damuwa kana kallo za ka gani wani dalili ya zo wanda ka shiga wani hali kakani ka sai ga Allah ya tsare masa saboda albarkacin kai ma ka taimaka wa yaya mutum zai ji a ransa cewa shi zai kawai zai rayu shi kadai da shi ba zai taimaki wani ba dole rayuwa sai an taimaka yanzu masallacin nan muke zaune ai dukiya ce ta wasu wannan tayil din wani ne yana son kuɗin sai ya haƙura ya kawo yanzu ba gashi muna cin moriyar su wannan sautin da suke ji ai kuɗin wani ne ya ɗauka ya bayar ayi wannan kafet ɗin da kake gani kenan ka taimaka wa wani alheri ne a gare ka kai ma ka ji kishin ni ne nake wa al'ummata kar in mutu ban taimaki mutane ka duba wai arne a ce kafiri wanda bai da qur'ani ya iya tunanin ya ji damuwar shi baya taimaka wani bari ya je ya kirkiro ta kungiya su je su yi aikin karfi su yi aikin karfi a ɗauki kuɗin ujira ɗin kuɗin aikin karfin a je a sa a kungiya ana taimakon mutane ana kaiwa ƙasashen waje yanzu ba muna zaune ba ana da amerika ingila ko jiya dinnan wani ya zo ya sami takarda a nan gurin ya zo kawo takarda wai wata kungiya ce ake da ita kungiya ce ta turawa daga amerika ina ne suna bi suna daukan yara matasa shekara kaza ana koya musu sana'o'i saboda an lura talauci ya mana yawa wancan sai a ce aje a cikin unguwa sai a tsinci yara ashirin a koya musu kafinta yara ashirin a koya musu injiniyarin na gyaran wuta yara ashirin a koya musu kafinta yara ashirin a koya musu gyaran mota yara ashirin a koya musu su kuma waɗanda suke suka iya gyaran kamar wanda ya iya kafinta wanda ya iya gini wanda ya su kuma sai a ɗauke su sai a je a yi musu wani kwas ya ce malam ni ɗan nan ma'aikaci ne gini nake an biya mun kuɗi ya kai naira dubu sittin da biyar na je na yi wani kwas an daɗa gyara min harkar gini na ni kuma aka ce mu zo mu tsintsinci yara to ana koya musu wannan daga tura turawa fa a koya wa 'ya'yanmu sana'a waɗannan kafiran kuma mu zo mu amfana mu yi ɗin to mu namu ina mu ina namu masalin yace sun je sun yi taro da hakimai da sarakuna da masu unguwanni an zo an yi taro a wuri kaza yaya za a yi program ɗin na shekara ko biyar ne ko shida ne suka ce iya abin da za su iya yi kenan za su yi shekara biyar to su kuma sai suka ce ya za su yi abin ya ci gaba haka aka tara kayan raunan raunan duk suka zauna aka tashi babu tunani ya za a iya yi a sa gwamnati ma ta ci gaba da yin wannan abu ana koya yara sana'a kuma abin mamaki bai ci karo da makarantar bokon su ba sai sun dawo boko sai su zaɓi lokaci awa biyu a rana awa uku su je a koya musu Eh. Ya cinye. Ko kwanan nan, ko kwanan nan akwai yaran mu a nan masallacin an kawo min irin waɗannan abubuwan. Wannan uwa muka tuttura ya ce gashi nan a tura masu koyon tile, masu koyon electric, masu koyon wannan mai sunan wannan POP, masu koyon block ɗin siminti. Na tura yara da yawa, suna nan wasu a nan. je a koya musu amma aka ce za su yi wata kaza wasu 'yan tura su 'yan kaba wasu an tura su kurna wasu an tura su unguwa kaza za su rinka zuwa ka'ida ƙungiyar za ta ba su kuɗin mota idan an gama za a ɗan ba su jarin da zai gaza dubu ashirin da kaza dubu kaza ba aka muka tuttura yaran nan aka je aka ɗau hoto aka yi mai yaran suka fara zuwa malam ba a ba mu kuɗin mota ba na ce ku yi haƙuri wallahi malam har yaran nan suka gama ko kwabo ba ba kwabo shi maraikwa shi wanda aka sa kwangilar abun ya yi ɗin to ya ɗan yi ƙoƙari ma an kai su an koya musu sana'a amma kuɗin motan da aka ce a basu da kuma kuɗin jarin da aka ce a basu bayan sun gama wani kuma sai ya sa aljihu ya cinye ya je ya gyara gidansa ya gina gida ya hau mota da kuɗin bayan Allah haka ake yi idan muka ce bari a tura yaran mu ba za su je ba an yi asara haka suke ta neman kuɗi da ta buge buge daga nan mutum ya tashi ta fara kurna dan asali kurna asali ko ya je yan kaba ya hau tabzi ya je a koya masa kafinta ko a koya masa saka tayil ai wata kaza kuma an ba da kuɗin a bashi amma wallahi ba za su bayar ba kuma an san mutanen an san wanda suke rike da harkar malam muna da rashin tausayi da rashin jin kai na ƙasa da shi yasa muke da wahala kullum fatan mu Allah ya ba mu mutane masu tsoron Allah da za su jagorance mu masu tsari da za su taimake mu kuma ina gaya muku ina maimaita muku hatta addinin nan da kuke gani wallahi tallahi idan ba mu sa gaskiya muka sa tsari ba haka za mu yi ta wahala addinin baya kyau ana ta ci gaba amma mun kasa ci gaba ana ta ci gaba mutum ɗaya ba za mu iya haɗa ƙarfi mu taimaka mai ba duk yawan mu nan a ce ba za mu iya ɗaukan yaro ɗayan mu biya masa kuɗi ya je ya karanta likita a jami'ar bayar ba alƙalli ya ji cewa masallacin nan ya biya masa ko masallacin unguwarsu ne aka biya masa mutum ɗaya a ce an yi sponsor ɗinsa muna da ƙarancin likitoci ya je ya yi karatun likita alƙalli ya dawo alƙalli a sa masa tausayi ya taimaki mutane shi ma taimakon sa sai mutum daya amma ka je ka ga ƙasashen nan da kake gani na larabawan nan sai yaro ya tashi ya buga ya tafi ya je ya sauka bai da admission yana zuwa kawai zuwa zai ba da passport ɗinsa a karɓa a karɓi passport ɗinsa a duba bizansa a buga masa a ce mai ya je wuri kaza ya karɓi form ya je wuri kaza ya karɓi form university ya je ya shiga a bashi wurin zama a rinka bashi abinci sau uku ana biyansa wasu kuɗi na transport a wata duk ƙasashen nan na kusa da mutum na laraba nan duk suna yi yaran mu suna tafiya suna zuwa suna yi amma ka isa jami'ar bayero wani ya baka kuɗin mota zuwa jami'ar bayero admission din ma ka samu ya za ka samu amma can fa kofa a buɗe take iya tsawon shekara kuna ɗauka ake kawai ‘ya'yan talakawa ne an sani kuma bukata ne a yi a yi muku karatu kyauta daga digiri har phd kyauta wallahi kai ba ma wannan ba yaro ya je karatu ya karatu har ma ya aure ya tafi da matarsa ita ma matar a ba ta ikama a ba ta wurin zama a ba shi gida babban gida a rinka biya mai kuɗin haya ana ba shi abinci in ya haihu ‘ya'yansa ya rinka kai su asibiti kyauta ana musu hidima yana ɗalibi a ƙasar da ba ta ba